أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناصر الحق الهاد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري من نور إسماعيل طيب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم يا لطيف اسالك الذي ما جرى به المقادير ولا حول ولا قوه الا بالله فوض به الا الله ان الله بالسر من على جادتنا وضعفنا وذلنا وفقدنا وفاقتنا يا أهمة الشيء هدرنا دار المعدر والتأتي في نظر تأتينا بالذفر اللهم إنا نسألك رضاك ونبيك والأشياء والوالدين اللهم اجعل ما نهجو فيما تريد اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا يا رب العالمين alhamdulillahi yau muna karatu na talatin da biyu a cikin jawahar ma'ani a cikin zubin da shau tijani ya rasu yallahu ta'ala anhu yake mai da mutum ya bambanta tsakanin abda'i wal'asi ya nuna kowanne zai iya samun saduwa da ubangiji a ko'ina saboda dama ɗarikan shau tijani ya rasu yallahu ta'ala anhu ya yi an kafa ɗariƙa ne a kan kullum zunubin ashir duk wani mai zunubi wanda ya san yana zunubi mai sabon Allah ya zai yi ya samu ilja'i mafaka ya koma ga Allah wanda watakila ba dole ba ne mutum yana sabon Allah in bai bi hanyar sabon bai san sabo ne saboda jahilci to in ka koma ta wannan hanyar ka sani ko baka sani ba za ka iya amfana da abin da ake nufi cikin yadda ake so a tafi wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to shau jani ya bayyana asi ga kujeransa ba'i ga kujeransa to ba'i wanda yake jin Allah a kujeransa na biyayya da yake wa ubangiji kar ya zamo yana kallon kansa asi kar ya ɗebe ƙauna ma'ana wala ya na raushin la kenan kar ya da kauna daga rahaman Allah saboda shi mai zunubi ne kullu izina adama khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun dukkan mai zunubi dukkan rayi mai zunubi ne to abin da ake nema ka yawaita tuba wajen ubangiji wannan shine asalin ɗariƙa da shautu ne karba a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya kukutar da dukkan wani asi ya koma ya sami abin da ake nufi ma'ana ya zamo cikin wanda Allah ya sa su daga cikin hidaya domin sabon yana da kujerarsu da yake ɗaukaka darajar mutum kuma wanda in mutum yana kallon baya sabo to shi ma zunubi ne shi yasa sufa suke cewa idza qulta lan taznib fa qalat mujibatun wujuduka zambul la qasbihi zambu idan ka ce baka zunubi sai ce to ganin kanka ma zunubi ne wanda ba a kesa ba a kesa wani zunubi da shi Shaujan yana faɗa radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu unzur kaifa akkada amruha ka duba ya ya karfafa lamarinta ihtimaman bi sha'aniha saboda damuwa da sha'aninta fakarraraha fi mawdi'in wahidatin marratayn ya maimaita a gurare ya maimaita ya maimaita a waje ɗaya sau biyu faƙala ta'ala ubangiji yana cewa yuridu lahu li yubayyana lakum ubangiji yana son ya bayyana muku ne ku gane abin da Allah yake nufi ila qauli wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana yana son ku ya karɓi tuban ku ne Allah yana faɗa cikin alƙur'ani ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum amantum me Allah zai yi da yi muku zunubi in shakartum amantum idan kuka yi godiya kuka ba da gaskiya cikin abin da ya umarce ku yace to me zan yi da yi muku azaba eh Allah ba nufin komi da yayi ma mutum azaba ba shine hadafin sa ba amma kai ne ka zaban ma kanka saboda an baka mataki guda biyu wanzur ka duba hadiyar rahmat minhu wannan rahama ne daga ubangiji subhanahu li abdihi gabawansa shi ba wa ya sani cewa ya yi zunubi to ya tuba shi kenan kawai ka yi zunubi ka tuba in ka ce wala kai asnin rauhilla wala kai asnin rauhilla kar ka cire tsammani da rahama wanda ubangiji yake yi to idan ka yi haka za ka samu abin da ake bukata wajen Allah Allah kai mana la yuridu an yu'adhibuhu bil ma'siyati Allah ba san ya azabtar da kai saboda kai sabo a'a ka san kai sabon shine sanin kai sabon shi yasa annadamu taubatun annadamu taubatun duk lokacin da ka saba wa Allah ka ji abin bai yi daidai ba to shi ma tuba ne yanzu misali akwai musulmin da zai sha giya kamar yadda yake shan ruwa saboda haka akwai tsoron Allah ya ciki kana masallaci zaka iya cewa aka maka ruwa ka sha zaka iya cewa aka maka giya ka sha ko da mutum yana shan giya to wannan din shi kansa imani ne yake hana shi ya a cikin kasuwa a ko ina mutum zai iya cewa a bashi ruwa amma ba zai iya cewa a bashi giya ba sai ya ware wani guri tukunna yake zuwa shi kansa wannan ai ana sashi akan hanya ne Allah baya son ya masa azaba ne shi yasa mudminul hamr yana daga cikin halakul mar'i eh mudminul hamri mutumin da ya dawo ma cikin shan giya zai zama halakul mar'i da ga mashi yawa lafiya gurin da suke shan giyan su zaka ga an keɓance shi ne ba kowanne ba ne sai mutum yana tafiya ko a mota ko ya buya ko ya yi wani abu ko a canza ma giyan suna ko a canza mata kala ko a canza gashi nan dai to duk da haka Allah ma yuridu Allah bi azabikum ne Allah yake nufi da muku azaba in shakartum wa amantum in dai kun gode kuka to godiyan nan shine sanin ni'iman da aka yi maka shi ma godiya ne yawa sanin ni'iman da aka yi maka har ka gane cewa ba za ka iya shan giya ko ina ba kana jin kunyan mutane kan su ganka to wannan shi kansa ka gode wa ni'ima gashi nan ka saba ne to amma ana nan ana nan har za ka bari daga gurin da za a jona ka zuwa gurin da za ka bari tafiya ce mai nisa amma ana tafiya ne a tsarin da ɗan adam ai ɗan adam yana cika mutum ne a marhala tara ɗan adam yana cika mutum ne a marhala tara ɗifilun waladun ɗifilun ɗifilun waladun gulamun shabun zakarun ko na'am rajulun shaykhun kalun shehun harimun tamin duk sunan mutum ne mutum tsaye ne amma yana da maratib daban-daban daban-daban daban kowane kujera in aka faɗa akwai labulin da ya kai tashe tuba ma zai zama yana da ma'aunai nan ga label ɗinka nan ga label ɗinka ko kuma daga wani lokacin da yake fara samun tuba wannan duk za su baka a cikin addini mutum ya gane wa ina ma yuridu an yatuba alaihi liyarhamu ubangiji yana son in kai zunubin ka tuba ne dan ya maka rahama fama aw sau hadal ihsan mamakin wannan baiwa na ubangiji wa ajzala hadal nawal mamakin wannan gwaggwaban kyauta min karimin muta'ali daga ubangiji mai daukaka ashe ubangiji yana nufin ya karbi tuban mu ne ya samu akan irin wannan hanya ashe karanta tsare kuma muna neman Allah ya dube mu ne ya karbi tuban mu saboda kurakuran mu kurakuran mu yayi yawa wanda ba mu san da shi ba in muka tsaya haka kawai to za mu yi ta ginuwa a cikin fitina ba kowane mutum ba ne kullum zai iya ya tsaya ya dinga istighfari da salatu wa annabi da la ilaha illallah sai dai wani sai in ya samu kuɗi wani sai ya shiga talauci dariƙa kuma alkawari ne wanda kuma yake yin wa'incan din wanda babu dariƙancen a ciki to in yana yi ba dole ba ne in wani abu ya zo masa ce zai rama a wani guri in bai samu lokaci ba kawai ya wuce kenan to amma ɗarika ahadi ne tsakaninka da ubangiji wannan ahadin akan cewa ko ba ka yi a lokacin da za a yi ba sai ka rama wannan kaga a kazu min zalikan lazi taf'aluhu biduni shurutun wa kasiran ma yahzuru min muhadati al-aqrani su'i da yawa cewa tijani yana tsoratarwa kar ka dinga zama da abokanan banza wa gari da wasu ya zarun min ha al-ghafilin yana tsoratar da mutane kan zama rafkananu muhafatan an yazdadu biha gaflatan saboda zama da gafalallu yana sa mutum ya sake zama gafalalle sai duk lokacin da malamai suna cewa idan ka ga namiji yana yawan zama da mata za ka ga yana son ado eh yana son ado saboda su ba sa son zama da kazani ai mata sannan idan ka ga mutum yana zama da masu kuɗi za ka ga yana son ƙarya eh yana son ƙarya eh duk wani mujal duk wani majalisi akwai siffan da ake zama da shi to idan ka je ka zauna waje me yasa Allah yake cewa ya walladina amanu gaddu min absarikum ai masu zaman gidan kan hanya ne idan ka zauna a gurin sai kai da mutane in dai waɗansu za su wuce zai kai magana kan kaza kenan wannan kaza kenan to ko ba ka yi in ka zo ka zauna da za ka zauna kana karatun da la'ilul hairati to sai wata sun ja ka da wuya kai ka ja su a aikin alherin amma su su ja ka shi yasa ake tsoron zama da gafalallu saboda mutum yana zama gafalalle wal muntabihina ka zauna da al muntabihina muhafatan an yasuddu amma hum bi sadri saboda kar mutum a toshe abin da yake da daman toshewa wani yalda a fi dalika kullu ila malikin dayyan ya fake zuwa ga almalikul dayyan shine ubangiji wa yafashadu kafiran bi qawli sallallahu alaihi wasallam yana kafa dalili da yawa da fadin manzon Allah almar'u ala dini khalili yawa anil mar'i la tas'al fa asir karinahu kenan anil mar'i la tas'al idan kana son ka gane ɗabi'a mutum to kar ka tambaye shi ka ce waye abokananka a tafsir karina ka duba abokin zamansa fa kullu qarina bil muqarin yaktari wa in kana za khairin tuqaribu tatadi wa in kana za sharrin tujannibu suratun idan ka ga mutum duk mutumin da kake so to kar ka duba su waye abokanansa kawai yawa in in ka ga abokanan su da ga mai neman mata ne ko ya ko ya yaya sai sai ya fito a haka in barayi ne sai ka gane yana dauke dauke ko yaya saboda haka abin yake saboda ai ruwa ba yi da zafi amma saboda mummunan abokin zama wuta sai ka ji ruwa ya kona mutum amma ruwa ai baya kona ko to amma kuma saboda mummunan abokin zama gara ma wutar ta gaske ta kona ka domin shi ya kona ka gaba ke dai sabu da mutum yake yi Allah ya kiyaye almaru ala dini khalili fa yanzu ahadukum man yuhallil kowa ya duba ya ga waye abokinsa da wa zai abokanta da wa zai yi wa yaqulu yana cewa ihtar lisu lisu lisu batika man afa'a in za ka yi abokantaka ka zaba a cikin abokan wa za ka yi fa inna dibaka tasriqu dibaka domin zamantakewa yana satan ɗabi'a eh zamantakewa yana satan ɗabi'a wa fil liqa'u liqa'un idan ana haduwa to za a yi irin abin da wancan abin yake da shi wa ya'zuru minhu bid dunya yana tsoratar da mutum gabanin son duniya wayan firu anhu yana kore mutum da kauli qadiyan anillahi wasadan an wujhati ilayhi wato ita duniya gaba ɗayanta tana yanke mutum ne wajen Allah gaskiya ne duniya na yanke mutum gabanin fuskantar Allah duniya tana da haka saboda za ta sa maka kullum harisun alaiha ka daga kwaɗayin kenan saboda duniya gaba ke ɗaya kaman karuwa ce kuma ga ta nan ba ta da suna ga ta nan ba ta da tsayuwa waje ɗaya za ka ganta ne kawai walwalwal take duniya darul gurur gida ne na yaudara saboda ita har gobe ba wanda ya iya sanin duniya babu saboda duniya kawai majmu'ul misali ce ita ba a ina take za a ce maka duniya ai na wuce gidan wani ana duniya to za ka ga duniyan sai ka ga nan ana duniya can ana duniya to wace ce duniyar to saboda wannan majmu'ul misal ce to duk wa'annan yana tsoratar da mutane a nisance ta qadiyan anillahi tana yanke mutum gabanin Allah wasadan an wajata ilahi ta juyar da mutum kuma ta hana shi fuskantar zatin Allah ta fuskantar da shi ita wala tusiul wajata ilahi ba za ka baya ingantuwa mutum ya fuskanci Allah yana fuskantar duniya ma a baka ma a baka shay'in min hubbi duniya ladai eh ka fuskanci Allah duniya na cikin zuciyarka a baya yiwa eh min hubbi duniya ladai kadin farada lil maulahu a ce mutum ya kadaita da ubangijinsa ya bar duniya to shine in kana son ka kadaita da ubangijinka to ka yankewa duniya kaga imamu suyuti imamu shafi yana cewa inna lillahi ibadul fudina dalqu dunya wa hafal fitna nazaru fiha wa lamma alimu annaha laysat bidarun watana جعلوها مجة واتخذوا الصالح الأعمال فيها سفنا إن لله عباد الله ينا دباي ما سانكلي طلق الدنيا سنيوا دنيا سكي أكو وهاف الفتنة سبب سن صور شبتنا ذكي تكنتا نظروا فيها لسكا نظرتشتا سكا كليتا سكا غاني أنها ليست بدار وغنا باقيدا زمابني سكا تتشكني هذا من سكا تتوت ja'alu halu jasa yanzu kamar da duniya ta zama kogi ne kawai wata ka zo sali al'abali ya sufuna to tun ta zama kogi ya za ka yi ka haye sai ka haye to hayewa sai a nemi kyawawan ayyuka sai a rike da su ne sai a mai da su jirgin ruwa sai a tsallaka to mutum ya tsira kenan kaga ya mata waiwaye ya mata sallan gawa duniya in kana son ka rabauta da Allah to sallan gawa ake mata arba'atu takbiratin kabbara hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku rabu da ita to shikenan mutum zai kai inda yake kaiwa amma in ba haka ba baya yiwa saboda duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum yana neman duniya da mutum za a bashi garin nan gabaki ɗaya zinare ne sai sai kana habba ilaihi an yakuna bi bauchi ana haɗa mara yace ila ma ba haɗa da Maiduguri da Kano ba la yamla ibnu adama la yamla batan ibnu adama illa turabu babu abin da ke cika cikin dan adam sai kasa kuma gashi nan abin ba yawa gashi kuma shine bala'i kullun ita ba a koshi da ita ne shine manzo Allah ce ciki guda biyu ba sa koshi talibud duniya wa talibud talibud duniya wa talibul ilmi mai neman duniya da mai neman ilimi ba sa koshi eh to wannan duk abin da ake nufi kenan na'am wata jarrada an siwahu ka kadaita ga barin waninsa lan tabqa lahu alaqatun tajribuhu kar ka zama kana da wata alaka da za ta ja ka wala amniyatun tashabahu ko wani guri da za ka yi abokantaka da shi wa ma atala al-khalqu wa hajabahum an layi illal galadu babu mutum bai halaka ba a tsala wa hajabahum anillahi ya tsare shi gabarin Allah illal galadu sai galadi wal jahlu da jahilci al murakkab jahilci ko murakkabi abin da ake nufi da jahilci murakkabi shine jahili ne mutum amma bai gane shi jahili ba eh shine bala'in bala'i kenan eh mutum jahili bai gane shi jahili ba ne amma jahili wanda ba murakkabi ba shine jahilin da ya gane shi jahili ne kuma shine alimu akan wancan jahilin eh jahili ya gane shi jahili ne to malami ne shi kuma haka domin an fahimtar da shi wani abu amma jahili murakkabi shine wanda jakin da yake magana yake cewa lau an safa daharu la kuntu arkabahu da zamani zai min adalci da wanda yake hawa kaina yake duka na da ni aka umarce ni in haushi shakta me yasa zaka hau kan mutum sai ka ai da annani jahilun basidun wa ko sai bi jahilun murakkabun saboda ni jahili ne na san ni jahili ne shine jahilun basidun wa sahili shi kuma abokina jahilun murakkabun domin jahili ne bai san shi jahili bane kaga wannan yana gaba kenan Allah ya kiyaye mu tarkiyul jahili fi kamal imani billahi cikin cikan imani da Allah فلو تحققوا da za a tabbatar annahum laysu ala shay'in cewa su ba akan komai suke ba wala hasallahum al-kamal al-iman al-haqiqi babu abin da ya tabbata a gare su cikin imani na haƙiƙa wasta gasu billahi suka yi nemi wato istigasa da Allah inda kama da ajazihim wajen cikan gajiyawan cikan gajiyawarsu wa ba'ashin da rauninsu wa ta haƙuƙihim da tabbatarwarsu da zalika da wannan la'ajabahum da Allah ya amsa musu lil irarihim da buƙatunsu bi ma hunalika da abin da kenan li qauli ta'ala saboda ubangiji ya ce amma ne jibul mutarru idza da'ahu amman yujibul muttaru idza da'ahu wa yakashifu su'a kenan ko to kaga shi dan adam abin da ake so wancan hadisin dai laulan tuznibu din nan ka gane kana da gajiyawa ba ka da wani abu to gajiyawan nan ilalun da yake cikin gajiyawa da su da munanan tunani da sauransu istighfari da salatu annabi na fasu su dinga taimakon ka suna goge wa'annan abubuwan to daga sanin ka ma'ana sanin kai me yasa ka karba me yasa ni na karba tarika saboda na sanna da rauni ko ni mai zunubi ne me yasa wani yake karban tarika saboda ya yarda da kanshi shi yasa aka tambaye shi wajen ne shin dole ne mutum sai ya yi shi ya karba tarika ce ba dole bane matukan ya san wasu wasin shedan to ai anan ne bala'i yake shi kuma imamu muhammadu al-ghazali ya ce shin dole ne mutum sai ya yi tarika ya ce dole ne ya kalle shi ne nazari nazari in ka kalla abin a nazari to dole ne sai kai saboda duk wani mutum mu'allalun kowane mutum ne in ba annabi ba ne mu'allali ne to tunda yana da illa yaya maganin illa gairar al'ajiya banda annabawa kowane irin mutum inda kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'in tawabin to ashe kenan kowane mutum yana da illa in kana da illa ko to ya zaka yi kai magani ya kace a ba komai kawai ka zauna haka akwai Allah to wanda ya san yana da illa yana neman magani to neman magani kenan yawan istighfari istighfari ko ba yankacce ba a abu mustamirri wanda yake da izini wanda ko baka yi ba sai ka rama shine wanda ake karban shi da ahadi shi kuma yadda yake kenan ce ba ka da lafiya a ba komai zan je in dinga shan magani a duk inda ta kama a a nemi wanda zai zuba maka yadda ake ake shan magani ka ta ba komai a yi suna akwai magani kawai za ka je kawai a baka to insha Allah kuwa za ka shawo abin da zai dame ka to haka abubuwan suke to amma in aka sa maka tsarin da zai amfana da kai ka level kaza ya ce to ka daina yanzu jikinka ya ba da abin da za ba ka da shi kake rashin lafiya na ce shi ne doktor shi ne shehi shi ne shehi kenan eh abun yanda yake tafiya kenan Allah zai taimake mu ko kullum man dalaba ziyaratul ma'rifati duk wanda yake neman karin karin ma'rifa a duha sai a bashi lil irarihim saboda bukatuwarsu fi tsalabihim akan neman ma'arifa yi mushahadatin a takashin ka gani ko me yasa ka nema me yasa kake neman istighfar me yasa ka ne kake son kai tsarika yace ina ganin kamar ina son in so annabi ne sai ce to shikenan me yasa kake son tsarika a baka tsarika saboda zunubai na yayi yawa akwai istighfar a ciki me yasa kake son tsarika ina son gane Allah ne ma'arifa kenan la ilaha illallah na ciki wayannan su ne in kana yawan yin su to me za su ja ka za a ƙara maka aiki ne kana tafiya kana tafiya aikin da kake kai kanka sai ka ga kana neman ƙari domin zuciyarka tana samun tsumani na dan kana jin Allah za ka samu za ka gane kuma ma dama kana nan mugun sumun bukumun ne ba abin da kake sai sallan ka na farilla ai ka buga wallahi mutum ya buga domin sallan an iya ta ne an iya ta an iya sarki ma balle a zo sallah sarki yana da sharadi dubu ɗaya ne sallan ita kanta daga farkon ta zuwa ƙarshen ta tana da sharadi dubu goma sha biyu ne limami nawa ne iya ba hangen ƙasa shi ne ba a'a sallan kuma yana nan pat pat ne eh sallan akwai na shari'a akwai na hakika wanne ka iya ka haɗa su ko ɗayan kake me ka san matsayin farilla ka bambance shi da sunna me ka san matsayin sunna ka bambance shi da mustahabi me ka san matsayin mustahabi ka bambance shi da makaruhi me ka san bambancin makaruhi ka bambance shi da istibadi me haka yana tafiya daban-daban ne kowanne kuma yana cikin sallan ka ɗaya. To wanne mutum ya sani, mafiya yawan mu muna sallah ne koyon sallah ga yadda muka gada, saboda mun tashi mun ga iyayen mu suna alola, a wanke kafa da to wanke kafa wanke hannu kuwa gashi nan ma mutanen China sun iya saboda corona ya nu- ya nuna muka yadda ake wankewa ko ba ka bane saboda haka mun gada su ma sun yi alola kenan to me ake nufi da wanke hannu me ake nufi da kurkuren baki me ake nufi da isin shaku me ake nufi da isin saro me ake nufi da sinahilu uzunaini sinahi gashi nan maso rashi tafiya da shi da dawa da shi me ake nufi da shi ka sani in baka sani ba ka buka abin da kai ka zo wajen Allah kace kana neman lada na wanda yace sallar da ne yake to me kai a sallar sallah kai ko tsalle kai kana neman lada ana tuhuman ka waye ce kai kai kuma ka sani ka je kana neman lada ba buga ba to da wannan ne in ba yawan istighfari da salati wa annabi in aka zo kawai ka makale a jikin annabi Muhammadu a kara ayi wannan binciken ka zauna lafiya ai ba abin da ya kai shi ina abin da ya kamata kenan mutane sun hana alkhairi ko da ke sun yi wa kansu ko sun cutar da waɗansu kuma shi yasa al'akhillahu yawma idhin ba'd wa li ba'd adu illa al-muttaqin min anfusin fi kulli shay cikin kawunan cikin dukkan wani abu wa bi qadari shuhudi takasiri gwargwadon abin da kake gani na takaitanka yuka wal insirar ila alim al qadiri gwargwadon yanda kake ganin ka san ka takaita cikin ibadan abin da Allah yake nema a wajenka kuma wani abin mamaki mutum ya kiyaye ofis din da yake aiki dokan da aka samar saboda kuɗin da ake bashi kar ka zo a latti in ka zo ba ma son kaza ba ma son kaza ba ma son kaza ba ma son kaza sharadi ne a rubuce makaranta ma za ka shiga tana da sharadinta makaranta na bo- na na boko yana da shi kuma za a ga mutum duk ya kiyaye dokokin nan amma bai kiyaye dokokin ubangiji ba to wannan ba iskanci ba ne yayi ya haddace wancan saboda kuɗin da ake bashi a wata shine kuma yana tsoron kar ya saba a kore shi ko a ce za a turo auditors su zo to shi na Allah wannan ma auditors kana ba su cin hanci mala'iku ba ba su cin hanci cin hancin ka da su istighfari salatu annabi la ilaha illallah shine sun san baka da lafiya baka da lafiya baka da yadda zaka yi amma ba yadda shi da kai saboda ka mannu da manzon Allah nan din ma kuwa ai mutum yana neman ya mannu da MD kowane bangare yana neman ya manu da MD in an ce yana tare da MD to in kuwa ma'aikatan suka yi suna buɗuwa da shi da MD din za musu bugu ɗaya domin akwai wanda ya sa su da sama sai a je gurin a kai ƙara to nan kuma gaba ki da ma'aikatan nan rabbul izzati ne ila garin sayyidina rasulullahi haka abubuwan suke gudana abubuwan komi yana nan kusa da mutane amma mutane sun kiyaye na duniya sun bar na Allah an kiyaye na duniya an bar na Allah yukawil iltirar ila alim alqadir to mutum sai karfafa bukatuwarsa zuwa ga masanin nan alqadir mai iko ubangiji kenan wa min albadi'i sun wa min badi'i sun'ihi fil khitabi yana daga cikin bi- badi'i na halittarsa cikin magana annahu idza arshada ahadan ila maulahu lamarin idan ya shiryar da mutum ɗaya zuwa ga lamarin ubangijinsa wani bahu an galɗihi an gilɗihi ya fahimtar da shi ga kurakuransa wahawawu da son zuciyarsa arshadahu da rikin walinin sai ya shirya da shi da tausasawa da da sumul linin ba ba shidda ba wala wala ƙafahu bi khitabin mubin sai yi masa mulaqafa da magana a bayyane wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai sai Allah mai shirar da wanda ya so ne zuwa ga hanya madaidaiciya wa ya'dur min al-ma'asi sai dan yana hani gabarin sabo al-qalbiyya ta zuciya kal kibri kaman girman kai wannan bala'i ne wajen dan adam wal ujubu da ganin babu kamansa ko kamanni warja da riya wasu atu da faɗa a zan yi abu ne dan aji wani hau zalika da makamancin wannan aksara ne ma ya hazara min zahiri min zahirati yana yana faɗa akan haka fiye da yadda yake tsoratarwa akan abubuwan da suke zahiri saboda wayannan abubuwa gaba ɗaya kowanne muhuli kasul lil abdi yana halakar da mutum kowanne ɗaya daga ciki kaga al kibru wal ujubu war riya'u was sum'atu suna daga cikin manyan bala'o'i da suke a cikin dan adam wani baiti ne shi Ibrahim ya kawo nake son kawo shi a wannan mawajin din shi nan dai abinda dai mutum zai duba kibru ujubu ai suna daga cikin dalilai na farko wanda kowane dan adam yana tare da shi eh kaman buhulu da hirsu sha'awa kiburu da ujubu su kuma a bangaren fushi suke cikin ɗabi'an ɗan adam eh kiburu da ujubu eh duk lokacin yana daga cikin gazabu ne dama a sha'awatu wal gazabu sai wanne hawa mutuba'an sai son zuciya wayannan abubuwan muhlikatun ne kilabun ne karnuka ne gabaki ɗaya so ake ka kashe su a jikinka kar a same su tare da kai tun ba su an aka same su tare da kai to mutum yana haraka wai qulu yana cewa ina hasiyatun wannan boyayya ce wal ukhra na zahiri kuma la tufa ba boye su wai yubaligu fi tatjiyil ujubu wal kibru yana isa matuka wajen munana girman kai da jiji da kai wai kula ya ce sahibu ma ma abucin wannan mamqutun Allah yana masa azaba wa huma min azab al ma'asi al qadiyatu lil lahi suna daga cikin manyan sabon Allah masu yanke mutum gabarin saduwa da Allah kibru ujubu saboda akwai zalunci a cikin shi eh akwai zalunci wa azab dalil ala hada mafi girman dalili akan wannan yace sifatu adam alayhi salam wa muhalafatu iblisa ina amara bis sujudi fa aba wasa kabara ka gani me tsakanin annabi adam da iblis sai na kabara shi ne masa ai ka gani girman kai ne amara an yasira li adam fa aba sai yaki saboda ne ujubu kaman shi wasa kabara ka gani al-kibr wal ujubu kaga Allah ya fito wannan daga nan ne Allah ya suka kulla da shaidan ya tsine masa ya kore shi haza taba alai rabbahu wa adahu wannan Allah ya karbi tubansa ya shirya da shi wa hada faradahu min rahmatihi wa ar wa wa ardahu wannan kuma Allah ya kore shi daga rahamansa wa ardahu ya halakar da shi an fahimta kaga ma'asiyatun turus kibran sharra kaga ma'asiyatun turus kibran sharra kaga kibru ne ai girman kai ne yawa halaktuhu halaktuhu halaktani bi narin wa halaktuhu bi turabin ka halicce shi da ƙasa ne ni kuma ka halicce ni da wuta ne saboda ka waye kamata kenan wato ma'ana haliku bin nari a wajensa ai ya fi ƙarfin wanda aka halitta da kage ujubu ne girman kai ne yawwa sai Allah ya ta na ce ka yi sujada kana gaya min wannan to ka tafi na tsine maka fa inna alayka la'anati ila yawmiddin kaga wa da'atin turusu kibran sharra ma'asiyatin turusa zillan khaira shi kuma da aka ce asa adamu rabbuhu sai ya sunkuya taba alaihi rabbuhu wa hadahu kaga zanubin da ya yi mujarradin wancan zanubin sai aka ce to an karɓi tuban shi kuma an shirya da shi shi kuma wannan da ya yi girman kai ya yi uzu aka ce ya je ka an tsine maka saboda haka kaga an fitar da natija guda biyu ujubu ujubu da kiburu sun fi bala'i ويهجر كثيرا من دعوة الكذبة دعوة نقرية شو جنينا مو ينا فدا أكي ويقول كومت يتي شي كذاني شي كذاني yin da'awa din nan musamman da'awa na Allah kai da'awa akan ƙarya kana nuna mutane dan mutane su yi maka hidima ka ɗebo abu ka zuba to ƙarya ne wai kudu inna sahibu ha mai yin haka yusha alaihi wasu ya zila min su al'atumci mai yin haka na tsoron ƙarshen sa bayan kyau ba ya cikawa da imani masu karyar su sharifai wannan to ƙarshen su ba za cikawa da imani a azanan la a sanan lahu min zalika manni wa karaji duk ya leƙa mahalakan ne ya leƙa munciyat ina ne ɓangaren halaka ina ne ɓangaren tsira to a kansa yake magana fai za ta haƙaƙar insanu bi ausafin naƙisati idan mutum ya tabbatar da siffofin nan na tawaya alima annal ausafal kamila zai sani siffa cikakkiya inna ma hiya lillahi na Allah ne subhanahu ya tsarkaka wata ala ya ɗaukaka fai za ta haƙaƙa bi ajaji nafsi idan mutum ya tabbatar da gajiyawan kansa ta haƙaƙa bi wasul qudrati li rabbi to ya tabbatar da siffan kudura na ga ubangiji ya alamu annahu qawiyyun bi qahri ya san ubangiji mai ƙarfi ne da qahriyarsa kai kuma muzillin shine man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu man arafa nafsahu man arafa rabbahu bil qudrati bil bil qudrati wal qahri arafa nafsahu bil ajzi wat takashir takashiri ba takashiri ba yawa gajiyawa da duk wani abin da aka ce kai baka iya bayarwa ba wai bayanin kuma dole ne mutum ya fara ya ma kusan dole ne mutum ma ya kamata ya karɓar da riba sai in yana da hankali ko in ya fahimci abin da Allah yake nufi da kai saboda har yanzu mutum bai iya godiya wa Allah ba kuma gashi ya yi shi ya tsara ka ya yi ka kuma ya maka an'amu kuma kullum kai mara hari kake kullum kai mara hari kake duk mutumin da Allah zai baka zaka misali kai ma'aikaci ne ka sashi kuɗi an baka amana alam tara ilal ladina baddalu ni'matal lahi kufra mun baka amanan al'umma ka mai da arzikin naka kaga sai Allah ya ce ka gani ko ka gani ko wanda mun ba su amana an baka lura da amana a amanar ma na mutane bayan amanan mutane kuma aka ana biyan ka kuma ka sashi baddalu ne matullahi kufra in banda istighfar ce na mutum zai dauka ta ina mutum zai dauka ba inda mutum zai dauka Allah ya kiyaye wa bayan ta'rifatul haqq subhanahu lil abdi fi nafsihi yana bayyana ta'riful haqq subhanahu lil abdi gabawa fi nafsi wa yatadu qawlu ta'ala yana karanta fadin Allah wa fi anfusikum afala tubsirun basru na basiratun wa fi anfusikum afala tubsiruna ba ku gani ne ku duba kawunan ku mana yadda Allah ya yi ku afala tubsiruna ba ku gani ne ba kwa ganin irin ajiyar da Allah ya muku ba kwa ganin irin kyautar da Allah ya muku ba kwa ganin kaza ba kwa ganin kaza ba kwa tunanin kaza ba kwa tunanin kaza afala tumsiruna wa yaqulu inna fi kulli halin min ahwali al-abd dilalatun ala rabbi kowane hali na daga halin bawa yana nuna maka yadda kai ka gane Allah ne eh kowane hali yana nuna maka yadda kai ka gane Allah ne wa anna Allah subhanahu shi ubangiji khalaqa al-abda ya halicci bawa wahada bil ajaza sai kewaye shi da gajiyawa eh Allah da ya halicci bawa sai kewaye shi da gajiyawa kuma eh fi harakati wa sakanati cikin motsinsa ko kuma zamansa wa sayri hawali cikin sauran halayensa wata kallubati da jujjuyawarsa fa idza jalasa idan mutum ya gaji a yawon julus ya kaga ya ce ya gaji da zama kaga ajiyi ne ya zauna mana ya ci gaba da zama sai ce ya gani haka ne ko wai za kama idan ya tashi ya ce a aji zauru ya kiyamu sai ce ya gaje tsayuwa bari ya zauna ya huta shi yasa malamai suke cewa la rahatu fid dunya qattun wani abu ne wai ne hutu a duniya ne in kana bacci ne kace ka gaji bari ka kwanta ka huta can sai daga kuma kace ka gaji da bacci nan bari ka tashi kuma ka huta to ina hutun yake in ka tashi ka zauna ne kace ka gaji zama bari ka tashi ka dan yawa ta ka huta in ka tashi kana yawan ya kace ka gaji bari ka nemi wani guri kuma ka zauna ka huta to ina hutun kullum kana eh, kana tunanin riskan hutun kuma babu hutun sai an je lahira to wannan kawai siffa ne na ijazi na gajiyarwa kuma da shi Allah ya halicce mu akwai mutumin da baya zama akwai mutumin da baya tsayawa akwai mutumin ko yaya aka yi dai a gajiye kake a cikin muhallin da kake in kana da wannan nema ta ce ikon Allah na kwanciya fadi in ji Hausa ce ikon Allah na kwanciya fadi to na kwanciya yayi fadi hmm? a yahu wai za ɗalan naum mulla idan kai bacci sai ka kosa a cikin baccin wai za a tsala ta ya kuzu in tsarra idan idon ka yana bude ka kuma kana bukatuwa illa da manani ka koma kai baccin wai za ta waka ya mutawakku in ka tashi ka dogara da wani abu ne ka ce kai bari ka ne shi fa dogaran fa wai hutu kake yi sai shi ma kana neman kuma ka sake hutun ka gaji da shi wai za a kala idan mutum ya ci abinci askalahu shubu sai koshin kuma ya nauyar da shi wai za ta raka akala idan ya zama ba zai ci ba ja sai ya yunwa wa kis ala hada kai kiyashi akan haka kai ba ta kashiri bane kai ba ajizi bane wannan ya nuna kai ajizi ne gajiyayye ne da mutumin da yake ajizi to ya san kuma akwai wanda yake da kahariya akan haka Allah yana neman abin da ka nema saboda haka huwa qawiyyun al-ahad wannan fa shi ne abu da shauta ne ke nuna ya za ka yi ka dawo da lamarin ka wajen Allah amma me da shi wanda ya maka wannan wa'azin har waɗansu suke cikin zama da ashar wani ma ba son ya ji sunan jawarar ma'ani wani ma ba son ya ji sunan shauta ne saboda jahilci an haɗa shi da haɗa da abin da bai sani ba wakila ne ya kuna mutakiran fi kulli ahwali ila maulahu duk wannan abu da ga mutum yana neman bukatuwa zuwa ga wanda ya yi shi ne duk wurin da ka nemi hutun to ai ubangiji ka nema wa ya tare da kudarar su sai da yi wa ginahu shi da kansa ya ce a ubangiji ya daukaka ya wadatu wayan faddu yaduhu min kulli ma jawu to ya kadar da hannayensa akan komi in ba shi ubangijin ba wannan ba Allah ake nuna maka ba ta'arrufan min subhanahu ilayhi ya nemi sanin ubangiji zuwa gare shi wajen allahu lau sha'ira alaihi fasbahana al-hakim al-alim ya tara lamarin da zai sani fasbahana al-hakim sarki ya tabbata daga al-hakim al-alim alladhi ahada bi kulli shay'in ilmuhu wanda shine yake kewaye da komai kuma man la yajizu shay'un wa nafaza fi kulli shay'in amruhu ya zartar da kowane lamarin su zuwa cikin dukkan komai wa hukumi da hukuncinsa wai bayyana shekh shauki ne yana bayyana maka kai fa ta'rifu subhanahu bi hadhihi al-umur ya zaka ka san ubangiji da wannan al'amari Allah ce ta tawara da alaihi min shiddatin wa rakhai wanda ya ta zuwa maka ta wajen tsanani da sauki wa ajiyatin wa fitnatin wanda ya zo maka da lafiya ya zo maka kuma da fitina wa hautin wa amani ya je maka tsoro kuma ya sa maka amnu wa martin wa sihatin ya je maka rashin lafiya kuma ya sa maka lafiya wata hawala al-qadri ya juyar da zuciyarka min kafin wa batin tsakanin rashi da yanzu kana bacin rai an yi kana dariya wa azmun wa naqabihi da himma da tawayansa wai talu qawluhu ta'ala ya Allah yana sake gaya maka ka gane sanurihim ayatuna fil afaqi me yake nuna maka sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqq ka gane can ka gane nan ka gane mai kawo rashin lafiyar nan da lafiya ka gane mai kukan nan da dariya ka gane mai sa maka tsoron nan da an ka gane mai sa maka talauci da ka gane mai sa maka ɗaurin zuciyarka a ɓace an jima ka yi dariya ka gane shi in ba ka gane shi ba da huwa Allah shi ne Allah shi ne ma'ana ta nuri ma ya tana fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahu annahu huwa al-haqq shi ne annahu al-haqq ai Allah ne wa ya kula inna nasu idza kanu fi shiddatin idan mutane suna cikin tsanani ahsana minhum idza kanu fi afiyatin yana kyautata musu idza kanu fi afiyatin in sun samu lafiya law kanu ya'lamuna ina ma sun san haka li'annahum idza awsa'atuhum an-ni'am idan ubangiji ya baka ni'ima kanu gafirina sun zama sun rafkana lahina sahina sun shagala suna wasa sun manci sai za mutum mudarra daga kuma ya dan taba su rashin lafiya tsarrahum sai su neme shi zalika ila du'a'i maulahu wannan kiran Allah ne zuwa gare su dawo su dawo su zo fa su gane wanda ya sa rashin lafiya ne shi ya sa lafiya wanda ya ba su ni'iman nan suka yi wasa shine kuma ya hana jabaran wannan tilas ne wala tamkinahum al-gafalatu idan suka samu ka bai kamata ce sun samu rakanuwa ba shine izin a wannan lokaci kama amkanahum ma ni'matin kamar yadda lokacin da ya ba su ni'ima fa halam haka ba mutane ni'ima sun fi gane Allah aksari eh sun fi gane Allah idan su kuma aka ba su ni'ima sun fi shagala a lokacin mutane suka fi sabawa Allah aksari idan aka ba su nima suka saba wa Allah to sai Allah ya fito ta wancan kuma kofan sai jefa musu warwaso eh sai jefa musu warwaso to in aka zo kuma to wani lokaci su dawo wajen sa suna neman sa fa halau ina idan ahsanu li qufin dibadi maulahum to a wannan lokacin sai tsari sai dawo da su koma su tsaya koma maulahum ubangijinsu wasu alihim minhu sai su dinga roƙansa dafa a balwahum Allah ya cin kuɗi bala'i Allah da ina da kuɗi yanzu ban san me ne ba kuɗin ya ƙare da ina da lafiya yanzu ban san me ne ba an sa min ciwon kaza an sa min ciwon kaza Allah Allah dai ko mutum shine ma'anan idza ahabba Allah abdan ibtalahu liyasma'a tadarruhu idan Allah yana son bawa sai ya jarabce shi don ya ji irin abin da zai faɗa amma in aka baka aka kyale ka a baka dukiya ba sata ba ba rashin lafiya ba komai ba daɗi bala'i kai a barka haka ma kullum a cikin lafiya ba rashin lafiya jarabawa ne bala'i ne yawa amma guza ka yanzu za ka ce ka ba wa Allah amanan kanka in ka dawo lafiya ba za ka sake sabon shi ba a yayin wani a nan gidan ko amma da ya samu lafiyan fa bai ci gaba da iya shegen ba a haka ne sannan ana nan ana nan wata kuma Allah zai kwanto mara kura zai sake jefa shi ta wani hanya in aka bar mutum haka to baya bai cika kaiwa ba shi yasa wata mata wani mutum ya zo ya ba wa yarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga yata amma tun take ba taba yin laifi ba ya tafi da yanka ba mumina bace saboda eh ba muni na gashi ai ba ta san komai ba ta yi kuma mutum wa yake son rashin lafiya wa yake son talauci wa yake son duk kuma wannan kuma babi ne na hanyar alheri saboda ka dawo wajen Allah ne idan kuma ka haɗa maka kuma baka koma wajen Allah mata kuma sunan ka ka mutu eh chip bayan ka mutu ma an ɗauki dukiya an danna kan mutum Allah ya kiyaye dole a yi abokantaka da waliyai domin sun suka san Allah sun suka san mashigar shi da mafitansa in ko mutum bai yi ba to ko ya je lahira zai sha mamaki dan da tambaye shi ba malamai ne zamanin ka ka zauna tare da su ka nemi sani na ka yi iya abin da za ka iya Allah ya kiyaye Allah ya kare Na'am? Wasu mu zo gudun ba ko wasu adin nan dafa wani surƙaunin ta'ala haka ne wai za a amna alal insani a araba haka ne ko Eh, idan muka yi ni'ima wa mutum sai kau da kai wani abi janibi ina ke komawa abinda aka na shi kaga sani na gafidi ne kenan ai wai za masahum sharrun fa zu du'ain harijin ka gani a lokacin ya dawo kenan eh fa zu du'ain harijin ya bujiranto wai alamun nasu da yaqin mutum ya san yaqini ya sani eh amma da kai ka tsaya ka gane karatun ne tashin hankali amma haka abubuwan yake wa yurihim kaifa ya'rifunahu a nuna masa kaifa ya'rifunahu ya da su san shi wa yatawassaluna ilayhi kuma su sadu gare shi wa yaqulu ce a laysa Allahu bikatin abdahu shin mutum bai gane Allah Allah ba Allah bai isa masa ba don ya isa maka ka tsaya masa a laysa Allahu bikatin abdahu ne amsa bala haka ya kamata eh bala haka ya kamata alillahu bi rahimin nibadi shin ba Allah ne mai rahama ga bayi ba shi ma bala alabi shin ilaina sa'ir umruna shin ubangiji bai kyauta mana ba sauran shekarunmu fama balana nattahama wuto ne yasa muke tuhuman shi muke cewa bai mana kaza ba bai ba mu kaza ba muke kai karan shi wajen mutane an gane me yasa ko ba kai karan shi eh kwanan nan wata kaza kenan shugaban kasa ya ki mana kaza eh kwanan nan duk sifa ne ilahi kuma kana ta faɗa wani kuma ma an ka samu dan dandankirin ya danna a sharma eh kuma wani ya ce kayi daidai haka wani kuma ya tsinewa mai gwamnan wani kuma ya tsinewa wanda suke kusa wani ma wanda yake ba ka mani ka zage shi mun da muna zuwa suna ba mu yanzu kaza misali yan siyasa da sauransu duk babu wani mai tasarrufi ko mai adamin tasarrufu illa Allah subhanahu wataala wal fa'ilu wal fa'ilu walau aqas ولو أقسمت على الله da za ka rantse da Allah subhanahu bi ismi al-azim al-azami Allah yu'ika ma kana kisbun laka la ta ka iyahu walau aqsamta ala Allah da za ka yi rantsuwa da Allah subhanahu bi ismi al-azim al-azam Allah yu'ika ma kana qasama laka ka rantse da Allah da sunan Allah ismul azim kar ya baka abin da ya raba maka sai Allah ya baka ka hada shi ka roki Allah kar Allah ya baka saboda ya riga ya maka alƙawari zai baka eh zai baka walau dalabta ma lam yaqsimu laka lam tanalu abadan da kuma zaka nemi abin da bai bakan ba ba za ka samu ba kan shi ne shogran yake faɗa ko ya ce an rubuta a hannun daman ɗan adam a tsaina kuma a tsaina kawalau fiye a duwika mun baka abin da muka baka ko a hannun makiyinka ne sai ya baka dole wannan na farko kenan mun rubuta a hannun hagu mana'ana kama mana'ana ka walau fiye da abawaika mun hana ka abin da muka hana ka ko da hannun iyayenka ne shi ma an rubuta shi a nan hagu an rubuta a goshin ɗan adam labudda an tara ma ya surruka wa ma ya durruka dole ka ga abin da zai faranta maka rai da abin da zai bata maka rai baka isa ka goge ba an rubuta a kiyanka na hannu na suɓuka ila kabarika mu za mu koro ka zuwa kabarinka idan ka gane haka to wane ne ka je yana ka abin da yake naka waye kuma ya baka abin da ba naka ba kaga wannan zallan tauhidi ne in karke wannan kawai an tare maka duk wa'annan karatun ne dan kankanin lokaci aka baka da wa zaka yi fushi babu abin da zai zo wajen ka sai naka babu abin da ba zai zo nan ka ba sai wanda ba naka ba ko da ko kai aka ce ka raba wa mutane in ba naka bane ba kai suka rike shi ba ba zai yi ba a nan ne shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake cewa a tafsirinsa ce mutum ne ya yi sata sai ya ci abin sai shi bara ne ce na shi sata fa ya yi amma ya zai ya zama na shi ce ba ya ci ba ya ce na shi ne ca to in haka ne tun da na shi ne me yasa shari'a take masa hukunci haka kama shi ta yanke hannunsa in ya kai haddin yanka sai ce saboda bai yi haƙuri ba da ya yi haƙuri zai zo masa amma gaggawan da ya shi yasa aka masa ladabi baka isa ka samu abin da ba naka ba baka isa kuma abin da aka baka ka ya kauce maka ba ma a saba ka lame kun liyukhzi aka rufi asul qalami wa jaffatu suf haka abubuwan suke jaffar qalamu bima anta lakin alqalami ya bushe da abin da zaka ganshi dan tsaya nan dama shi yasa mutum ya karatu da wuri zai ta anguwa ne wannan kunji yanayin irin yadda shof ya ne ke zuba abubuwa idan ka tafi akan wannan dan Allah mutum ba zai gane Allah ba ba zai gane Allah ba a za ka gane in ko ka kasa gane Allah to shi kenan sunanka dandankirin Allah ya kiyaye eh mutum ya tafi kenan Allah ya rufa mana asiri اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الهج الهج والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر دار لازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما تؤذي بك على واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله الفاتحة